الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان علم بالقلم ما لم يعلم الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل القرآن هداية للناس وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم علم القرآن فكان خير معلم وصلوات الله وسلما وصلواته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا والله إننا جميعا نوظف جميع الإمكانات والطاقات لخدمة هذا الدين العظيم إلا وإن من أعظم ما يخدم به هذا الدين كلام الله عز وجل عباد الله القرآن هو كتاب الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعجز ومعجزته الكبرى وهداية للناس أجمعين قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد فيه تقويم للسلوك وتنظيم للحياة من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ومن أعرض عنه وطلب الهدى في غيره فقد ضل ضلالا بعيدا فالاشتغال بالقرآن من أفضل العبادات ومن أعظم القربات كيف لا يكون ذلك وفي كل حرف منه عشر حسنات وقد أودع الله فيه علم كل شيء ففيه الأحكام والشرائع والأمثال والحكم والمواعظ والتأريخ والقصص ونظام الأفلاك فما, فما, فما ترك شيئا من الأمور إلا وبينها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله فيه نبأ من ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل هو الذي من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله فهو حبل الله المتين وهو, وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم عباد الله هذا كتابنا هذا هو دستورنا هذا هو نبراسنا إن لم نقرأه نحن معاشر المسلمين فهل ننتظر من اليهود والنصارى أن يقرؤوه قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا إليكم حفاظ كلام الله أنتم أعظم الخلق أجرا وأكثرهم ثوابا كيف لا وأنتم تحملون في صدوركم كلام ربكم وتسيرون بنور مولاكم وخالق وخالقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة أبشروا يا أهل القرآن أذف إليكم البشرى بحديث نبي الهدى والذي يصور فيه هوار القرآن والشفاعة لصاحبه يوم القيامة فأن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب أرضى عنه فيرضى عنه فيقال لا اقرأ وارق وتزاد بكل آية حسنة أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ويصدق ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه فيا حفاظ كتاب الله أينما اتجهتم فعين الله ترعاكم فأنتم أهل الله وخاصته فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغاني فيه والحافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط فأهل القرآن هم الذين لا يقدمون على معصية ولا دنيا ولا يقترفون منكرا ولا إثما لأن القرآن يرد عنهم وكلماته تمنعهم وحروفه تحجرهم وآياته تزجرهم ففيه الوعد والوعيد والتخويف والتهديد وأوصي نفسي جميع المسلمين وأوصيكم جميع المسلمين بحفظ كتاب الله تعالى ما استطاعوا لذلك سبيلا فاليوم صحة وغد وغدا مرضى واليوم حياة وغد وفاة ولي واليوم فراغ وغد شغل فاستغلوا هذه الحياة الدنيا فيما يقربكم من الله زلفى فأنتم مسؤولون عن أوقاتكم وأعمالكم وأقوالكم وإياكم وهجران كتاب الله فما أنزله الله للدنيا إلا لنقرأه ولنتدبر آياته ونأخذ العبرة من عظاته قال تعالى وقال الرسول يا رب إنكم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فأروا الله من أنفسكم خير وجاهدوا أنفسكم وألزموها حفظ كتاب الله وتدارس آياته ومعانيه فالله لا يمل حتى تملوا وإن كتاب الله أوثق شافئ وأغنى غناء واهبا متفضلا ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بصحة وعافية يا أرحم الراحمين فاغفر لنا وارحمنا ولوالدينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله muna masu ƙara godiya ga Allah ta'ala wanda shi ne mahalicinmu wanda ya mana arzikin kasancewa cikin bayinsa masu lafiya da muka samu zarafin kasancewa a wannan farfajiya mai albarka a rana mai kamar ta yau ɗaya ga watan sha'aban hijirar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga makka zuwa madina yana shekara 1446 muna roƙon Allah alfarma da ya datar da mu da aikata alkhairi cikin wannan ini da abin da ya saura cikin rayuwarmu duk abin da ya zama kurakurai ko kuskure muna fata Allah ya kame gabanmu game da aikatawa ƙara godiya da jinjina ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sauke wannan alƙur'ani ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan ya kasance ga duniya mai gargadi godiya ta ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda bayan yayi halittan dan adam sai kuma ya sanar da shi ilimi da kuma bayani yana mai sanar da ɗan adam abin da bai sani ba ta hanyar rubutu ta hanyar neman ilimi na daga abin da zai haska masa tsira duniya da kuma lahira ina mai shaidawa lalle babu abin bautawa bisa cancanta sai shi kaɗai Allah tabaraka wa ta'ala bai da abokin tarayya wanda Allah ta'ala shi ya sanya alƙur'ani ya zama shiriya ga duniyar mutane ina mai shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne Allah ya daɗin tsira ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babban malamin nan da ba a yi malami mai kama da shi ba wanda ya zama mafi alkhairin mai karantarwa game da abin da ya shafi alkur'ani tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biye masa da kyautatawa har izuwa ranar ƙarshe baya ga haka ya ku ƴan uwa masu albarka mu ji tsoron Allah mu ƙara kiyaye dokokin Allah mu kuma kwanda sanin alƙawari da ɗawainiya da nauyin da Allah ta'ala ya ɗaura akan kowane musulmi Allah ta'ala ya hukunta ina mai muku rantsuwa da Allah akwai nauyi na kowane ɗaya daga cikin mu sai ya ba da gudumawansa wajen kare wannan addini kafin ya kubuta a gaba ga Allah ranar gobe kiyama lalle wannan aiki da Allah ya ɗora ma kowane ɗaya daga cikinmu a matsayinmu na bayinsa gurgudan iyawanmu kowa zai iya yin abin da ya ka shine abin da ƙarfinsa zai bada dama yayi hidima ma wannan addini ko da ƙarfinsa ko da lafiyarsa ko da lokacinsa ko da tunaninsa ko kuma da uwa uba tattalin arzikinsa mu sani mafi ɗaukaka daga gefen da aka fi buƙatan kowa ya kula don kiyaye littafin Allah don yin hidima wa abin da ya shafi addinin Allah shine bara kariya da kulawa da ɗaukan daraja da kiyaye matsayi na abin da ya shafi alƙur'ani shine maganan Allah tabaraka wata'ala a bayan ƙasa wannan ɗawainiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yi ita ta sa ya zama da zauna a tsakanin al'umma adadin shekarun da ya yi tsakanin sahabbansa Allah ya daɗin tsira gare shi da kuma sahabban baki ɗaya baya ga haka ya ku ‘yan uwa masu albarka alƙur'ani shi ne littafin Allah da aka sauke shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma babu wani mu'ujiza da ya zama a bayan ƙasa mai daraja da ɗaukakan alƙur'ani mafi girman daraja mafi girman ɗaukakan abin da ya shafi mu'ujiza ita ce wadda aka bai wa manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wanda kuma ita ce wannan littafi na alƙur'ani shirya ga duniyar musulunci da musulmai baki ɗaya da kuma mutane yana daga abin da ya shafi abin da ya zo a cikin alƙur'ani Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa littafi ne wanda muka sauke ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun saukar gare shi mun saukar da shi gare ka ya manzan Allah li tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur gagarumin aikin da alqur'anin yakan yi shine fitar da duniyar mutane daga abin da ya shafi duhu na zalunci da shirka zuwa ga abin da ya shafi haske na alqur'ani da kuma shiriya da kuma samun tsira ranar gobe kiyama ya ku bayin Allah a cikin alqur'ani akwai daidaito na abin da ya shafi dabi'u kana nan ƙasa Najeriya wanda ke wata duniya in yayi tamassuki yayi ta'ammuli da abin da ya shafi alqur'ani dabi'un ku sai su zama daya idan ya zama kuma kai da kake nan ka dauri bisa alqur'ani irin yadda rayuwarka za ta yi dadi haka wani da ba kai ba a wata sashi na duniya shi ma an yi dosana daga abin da ya shafi haske na alqur'ani sai rayuwarsa ta yi dadi irin naka lalle hakika duk wanda yayi riko da alqur'ani yayi riko da igiyan da ba ta yankewa wadda ba inda za ta ajiye shi sai fadan Allah tabaraka wa ta'ala tare da samun tsira da kuma yaddan Allah tabaraka wa ta'ala a ranar gobe kiyama ga duk wanda ya kauda kai barin alqur'ani ya nemi shiriya a wani wuri wurin da ba alqur'ani ba lalle hakika wannan ya bata mabayyaniyan bata wacce take nesa game da abin da ya shafi gaskiya dan haka ya ku ƴan uwa shagaltuwa da karanta alqur'ani shine mafi daukakan abin da ya shafi matsayin da bawa zai iya samu a halin rayuwa yana daga mafi kusancin abin da zaka karanta ka kusanci Allah tabaraka wata'ala shine alqur'ani ba mamaki akan haka saboda Allah ta'ala ya hukunta ga kowane harafi daya cikin harufan alqur'ani idan bawa ya karanta yana da lada goma lalle haƙiƙa dukkan ilimin duniya sun tattara sun kare a cikin littafin Allah Allah ta'ala ya ce ma faraquna fil kitabi min shay da ilimin wayewa da ilimin abin da ya shafi ci gaba da zaman lafiya da dukkan wani abu na basirar rayuwa ya kare ya ta'allaka kan abin da ya shafi alkur'ani mai girma ba abin da Allah bai bari a cikin alkur'ani ba a cikin alkur'ani akwai hukunce hukunce akwai shari'an manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi akwai misalsali da hikimomi wa'azi da abin da ya shafi tarihi akwai laburbura na abin da ya shafi mutanen da suka gabata da kuma abin da ya shafi tsaftacewa da daidaita ɗabi'u na duniyan wanda ya imani da ita lalle haƙiƙa babu wani abu da yake al'amari ne mai muhimmanci a wannan duniya da abin da zai biyo bayan rayuwar duniya face alƙur'ani yayi bayanin sa filla filla saboda duk wanda zai ɗauri bisa shari'a ya ɗauri tare da dalili wanda zai kama wani abu na ɓata kuma ya zama ne ya halaka ya ɓata ne bisa dalili yana daga abinda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ke bada labari akan alqur'ani yace a cikin safa akwai labarin mutanen da suka shude kafin ku in ba dan alqur'ani ya haska mana ba ba za ka san da labarin annabi Musa annabi Isa annabi Musa da sauransu ba duk wayannan annabawa da suka shude da zamanin abin da ya gabata alqur'ani ya zo mana da shi sannan labarin abin da ya biyo bayan rayuwar da zamu yi din mu kanmu wallahi yana cikin alqur'ani in ba dan alqur'ani ba baka san me zai faru a ƙarshen rayuwa ba sannan kuma akwai hukuncin da ke tsakaninku yayin nan da aka ce aure za a yi qur'ani ake kallo yayin da aka ce bashi za a yi qur'ani ake ganin ansa da dukkan wani abin da ya shafi hukunci yana nan Allah ya aje shi a cikin alqur'ani dan haka alqur'ani Allah ya hukunta shi ya zama mai bayani filla filla saboda dukkan duniyar masu hankali in sun karanta su fahimci abinda Allah ta'ala yake umurtan bayi da aikatawa lalle hakika duk wanda yayi watsi da alqur'ani ya watsar da shi a bayan bayansa kowane ne shi ko ya yake Allah ta'ala zai karya shi sannan duk wanda ya nemi wani abin da ya shafi shari'a cikin wani abin da ba alqur'ani ba hakika bata zai tabbata gare shi wannan ita ce tabbatacciyar igiya da Allah ya ajiye mana wanda in muka yi riko da ita za mu samu tsira da haka duniyar musulunci da musulmai mu koma mu rike alqur'ani irin rukon da jiyan rayuwa ba mu yi mata ba saboda neman yarda da amincewan Allah saboda gamuwa da Allah cikin aminci da samun tsira da rabota da samun aljanna Allah ya samu rabautu da haka annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana mai bada labari wannan littafi akwai hikima cikinsa ta inda duk wanda ya riko da shi ya yi riko da hanya sambal zuwa ga samun tsira duk wanda ya yi magana da alkur'ani ya faɗi gaskiya duk wanda ya yi hukunci da alkur'ani ya yi adalci wanda ya yi aiki da alkur'ani za a biya shi lada wanda ya yi kira zuwa ga alkur'ani hakika ya yi kira zuwa ga hanyar nan wanda ta zama ita ce hanya miƙaƙƙiya zuwa ga samun tsira Allah ta'ala ya samu dace baya ga haka ya ku ƴan uwa masu masu albarka wannan littafi da muke gani ita ce littafin mu mu a matsayin mu na musulmai abin da ya shafi manhajin rayuwar mu syllabus na rayuwar mu gaba ɗaya a cikin sa yake da shi muke tutiya muke gadara a matsayin mu na musulmai a yau idan ba mu karanta alqur'ani ba ya ku musulmai shin tsammani muke ko jira a samu wasu yahudawa ko kuma nasara da za su zama masu karanta shi mu aka saukarwa alqur'ani mu ya kamata mu karanta alqur'ani mu nemi tabarruki da alqur'ani muna masu neman yaddan Allah sakamakon karanta alqur'ani Allah muke roko ya dace da mu da aikata daidai Allah ya soke alqur'anin nan dan manzon Allah yayi bayani filla filla wa duniyar musulunci da musulmai kowa ya fahimci gaskiya sannan ana saukar da shi a hankali a hankali ne saboda fahimtar sakon da ke cikin sa kuma akan haka qur'ani ya zama ya sauka tanzilan sauka mataki bayan mataki wani lokaci aya ɗaya wani lokaci aya goma wani lokaci sura guda don duniyan musulunci da musulmai su fahimci abin da ke cikinsa idan wannan shine ababin muƙaddima kirana na musamman yana komawa zuwa ga wanda Allah ya masa arzikin haddace littafin Allah yana cin arziki mafi albarka a bayan ƙasa ya kuma abuta haddan littafin Allah wanda Allah ya muku arzikin da bai yi ma wani ba Allah ya ɗauki mafi darajan al'amari a bayan ƙasa ya danƙa shi a gare ku ba don wayanku ko dabaranku ba, ba don kaifin basiranku ko lokacin da kuka bayar ba, ba don kun fi kowa cancanta ba. Allah yana yin wannan arziki ɗin ga wanda ya zaɓa. Lalle duk wanda ya zama mahaddacin Alƙur'ani ya sani ya kwanda sanin a ransa jin cewa shi ya fi kowa albarka cikin halittun Allah. Duk irin yadda kake ganin dandazon taron duniya ba a kallon tattalin arziki ko kamanni ko matsayi ko abin da ya shafi sarauta a cewa ne shi yake da ɗaukaka a tsakanin mutane wanda ya fi matsayi ya fi albarka ya fi shahara ya fi kowa cikin halittun Allah shi ne wanda Allah ya sanar da shi littafinsa musamman ta hanyar ya haddace ne kuma ya fahimci abin da ke cikin alƙur'anin ya kuma gwama da karatu da aiki wannan shi ya fi kowa ɗaukaka cikin mutane ya fi kowa tara lada maciya yawan lada yana tattaruwa ne ya koma zuwa ga karanta littafin Allah Allah ya maka wannan arziki kar ka yi mamaki saboda ka kunshe abin da ya shafi sakon da ya isar ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na tsawon shekaru 23 ana saukewa kai ka nade shi a zuciyanka me iya yiwuwa arzikin da Allah ya maka dan ka gane ba wayonka bane kai ka haddace ma a kasar shekara 23 kuma Qur'anin ya zauna kuma in an taba ka za a samu tabbas alqur'anin yana zuciyanka to ka gane ba fa ka kai annabi bane da aka kai shekara 23 ana sauke masa Allah ya yi hikima ne ya maka alfarma ya kira ka zuwa ga cikin iyalan gida ‘yan kusa wanda ba su zama daga iyalan gidan Allah bi ma'ana daga iyalai makusanta Allah ta baraka wa ta'ala karka yi wasa da wannan dama da Allah ya yi maka duk lokacin da ka kasance kana tafiya a bayan ƙasa ka riƙa jin cewa kana tattaki ne akan haske daga mahaliccinka Allah ta baraka wa ta'ala wanda ya halicce ka yana daga abin da aka karɓo daga nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda tana cewa duk wanda ya zama makarancin alƙur'ani ya zama ya iya ya goge yana mai karanta alkur'anin nan Allah yakan ajiye masa ƙarin mala'iku bodyguard da suke kulawa da shi ma'a safaratul kilamir barara ko ku ganshi ko ko ba ku gani ba Allah ya hukunta duk wanda ya haddace alkur'ani kuma ya zama ya kiyaye hadda mai kyau yana tare da ƙarin mala'ikun da suke zamowa bodyguard din da ba sa bari a taba shi ba karamin mutum bane babu abin da zaka mallaka na tattalin arzikin kuɗi a duniya Allah ya turo maka mala'ikan da zai gadin maka kuɗinka babu abin da za ka samu na sarauta Allah ya ƙara maka cikin fadawanka a ce akwai mala'ikun rahama amma a duniya iya abu ɗaya da kake yi in ka dace Allah ya karɓe ka a matsayin abin da ka yi don neman yardansa abin da zai maka na tukunshi shi ne ba mala'ika ɗaya ba sai an turo mala'iku guda biyun da za su zama gaba da bayanka suna kula da ina za ka shiga ina za ka fita wake nufinka da tsangwama Allah ya baka kariya wannan arziki babu mai cinsa sai wanda Allah ta'ala ya hukunta ya haddace alƙur'ani don haka ya kuma haddata alkur'ani ina muku albishir ina taya ku murna ina taya ku farin ciki da wannan arziki musamman daga abin da ya shafi abin da annabi ya shelanta yana mai gaya wa duniya cikin hadisinsa yana mai suranta irin arziki da gata da alkur'ani zai yi wa mahaddata a ranar gobe kiyama da irin ceto da alkur'ani zai bayar ga wanda ya zama ya haddace shi yayi aiki da shi a nan duniya hadisin nan da aka karbo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana bada labari cewa alkur'ani zai zo ranar gobe kiyama in kana ganin shi yau ila a matsayin harufa a rubuce a littafi to annabi ya bada labarin yau zaka daga ido ka gani a kiyama ga qur'ani na tafe wa yake nema yana neman mahaddata da suka shagaltu suka yi aiki game da abin da ya shafi alqur'ani a duniya zai je ya dauke ka a cikin dandazon mutane ya fiskantar da kai zuwa ga mahaliccinka Allah ya je gaba ga Allah ya ce ya Allah a bani belin wani ya Allah wani da ya karanta yayi aiki na hana shi bacci cikin dare ya kwana yana karanta ne Allah a bani ceton wani a bani belinsa ranar da ba a yin beli matsayinka na duniya ba zai sa wataƙila mutane su tsaya su ce su yi belinka ba in za ka ba da duniya ka ba da iyalanka da arzikinka da abin da ka mallaka in abin da ka mallaka ya kai duniya so biyu in za ka ba da shi don kai belin kanka ba wallahi Allah ba zai karɓa ba balle kuma uwa uba iya abin da zai iya belinka a gaban Allah shine in ka haddace alƙur'ani kuma ka yi aiki da shi babu arzikin da ya wuce haddacin haddace alƙur'ani a yayin nan da aka tsaya fa an yi shekaru dubu hamsin ido ya rena fata kowa ya shiga uku kowa yana cikin tashin hankali annabawan Allah suna tsoron fiskantar Allah hankalin kowa ya tashi amma sai a ce waɗannan ga alkur'ani ya zo ya riko ka ya tinkari Allah da ake tsoron zuwa gabansa ya ce ya Allah a bani shefan wani malam wanda ya haddan alkur'ani wallahi ina taya shi murna sakamakon irin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan Allah ya amince wa alkur'ani belin wanda ya haddace alkur'anin an rike shi har sai yayi gaba da kai sai ya dawo ya tuna ya Allah da sauran barigima anan ina son a masa wani agaji kuma wani ƙarin haske akan abinda aka masa na farko bayan an bada belin ka sai ce ya Allah ina fatan a dora masa wani kambi a dora masa wani hula na sarauta ya bambanta da wanda ba shi ba ba normal civilian bane fa wanda ya haddan alkur'ani a kiyama babban mutum ne gagarumin mutum ne yana da matsayi a wurin Allah a lokacin da duniya take tsirara babu mai ko kamfai a jikinsa kai Allah zai sa maka tufafi bayan tufafi a dora maka hula na sarauta kowa yana ƙasa kana sama wannan matsayi da wannan ɗaukaka fa wanda ya haddace alƙur'ani ne yake cin haka don haka ƙur'ani da kansa zai zo ya sama maka wannan matsayi bayan an maka wannan hula na sarauta a kanka sannan ƙur'anin zai sake cewa ya Allah da sauran abu ɗaya da nake roƙo na alfarma ya Allah ka yarda da shi irin fa abin da aka amince wa sahabban annabi kenan suna duniya kafin su bar duniya Allah ya yarda da su radiyallahu anhum wa radu'an Qur'ani zai je gaba ga Allah ranar gobe kiyama yana cewa dan wane jikan wane ya Allah ka yarda da shi kaga Qur'ani ya samar maka da falala dai dai dai wanda ba wanda ya isa ya maka a duniya har mataki uku ya nemi belinka bayan an bayar ya nemi a maka wani abi kambi na sarauta ka bambanta da wanda ba kai ba bayan an maka haka ya ƙara maka da neman yaddan Allah Allah kuma ya yarda da kai saboda ka haddace kuma kai haddace kai haddan tsakaninka da Allah kana mai yin aiki da abin da ke cikin alqur'ani ba nan zancen ke karewa ba Allah tabaraka wata'ala zai hukunta yace to karanta abin da ka haddace nan bayan an maka wannan agajin bayan an maka wannan kulliyar bayan an maka wannan falalan bayan mun yarda da kai karanta daga matsayin da kake a ƙasa ka samu matsayin da zaka ɗaukaka a gidan aljanna kowane izu ɗaya hawa ɗaya izu biyu hawa biyu izu sittin daga gidanka sai gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wasila kana makwabtaka da annabi ba mai cikin ba mai cin wannan agajin in ba wanda ya haddace alqur'ani ba ya ku bayin Allah mutumin da ya fahimci abin da Allah ya yi masa fa na ya haddace alqur'ani bai kamata ya zama na akwai wani abin da ake shunshuna masa na duniya ya zama kaman kare yana riba ya mutunta abin da Allah ya bashi babu arzikin da ya wuce wannan ba a samun sakamakon ne sai an bar duniya ka haƙura kan na duniyan ya tsole maka ido saboda ka karanta a Qur'ani duniyan bata zama ba face yaudara ce da dan wani rayuwar da bai taka kara ya karya ba kai da kake neman rayuwa mai daurewa mai falala mai daraja mai daukaka wanda zaka tsaya a gaba ga Allah Allah na nuna ka wa duniya kana da bambanci da wanda ba kai ba me za a baka a duniya ya kwadaitar da kai ya zama na kayi watsi da wannan lahiran kana mai neman duniya ya ku bayin Allah wannan falala da bawa zai samu in yayi haddin alqur'ani yayi aiki da shi wannan hadisi da muka karanta imamu tirmidhi ya fitar da shi yana mai cewa hadisi ne hasan kuma sahihi wannan magana da ya faɗa a wannan hadisi yana daga abin da zai sake gaskata haka hadisin da aka karbo daga Abi Umama Allah ya kara masa yadda yake cewa naji annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa iqra'ul qur'ana ku karanta alqur'ani annabi bai ce ku karanta alqur'ani da ku samu duniya ba annabi bai ce ku karanta alqur'ani za ku samu daukaka a duniya ba annabi bai ce ku karanta alqur'ani za ku wuce sa'a a duniya ba amma yace iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi ana karanta shi ne don neman lahira yace natija da sakamakonsa ba zai muku a duniya ba ku haƙura ran da kowa ya shiga uku Allah zai share muku hawaye ku bambanta da wanda ba ku ba ku ba sa'a kowa bane kuna da ɗaukaka kuna da matsayi Qur'ani zai zo ya kawo agaji a lokacin da kowa ya shiga uku ya shiga halin kakanin kayi Qur'ani zai ce zai ce bawa zai ce ci wanda ya karanta shi ya haddace shi ya aiki da shi a duniya wannan ita ce ɗaukakan da bawa yakan samu in ya haddace alƙur'ani akan wannan hadisi da aka karɓo daga abu umama ya ku ƴan uwa mahaddata littafin Allah ku sani duk irin yadda kuka kai kuka kawo wallahi idon Allah yana kanku baka taba gani ba a duniya wanda aka ce yana da iyalai yayi awa 24 bai damu da duniyar da suke ciki ba uba yakan gama garmo dan sa a waje amma in ya koma gida yana tambayan wane ya dawo wane yana nan kun kulle mun kofa kowa yana cikin gida kowa na cikin koshin lafiya me wane yake bukata ko bai tambaya ba ana zuwa masa da bukatan iyalansa a cikin gida ana cewa wata ila wane bai da lafiya wane yana bukatan kudin makaranta wane yana bukatan kaza ku ne fa na fadan Allah inna li kulli shay'in ahal duk duniya kowa da irin mutanansa wa ahlullah iyalan Allah a bayan ƙasa su ne alhufaz wanda suka haddace alƙur'ani ba inda za ka shiga a matsayinka na mahaddacin alƙur'ani face idon Allah yana ganinka Allah yana baka kulawa na musamman sama da wanda ba kai ba don haka ya ku ‘yan uwa mahaddata alƙur'ani ku sani ku daban kuke a cikin wanda ba ku ba yana daga abun da aka karɓo daga abu musa al'ash'ari Allah ya ƙara masa yadda yake cewa yana daga baiwa Allah matsayinsa in ka yadda a matsayinka na musulmi ka girmama mutumin da aka ce musulmi ne mai furfura yayin da ka go giftawa kaga an ce maka ga wani dattijo yana da furfura ka bashi matsayinsa kana mai martaba shi kana mai daraja shi in kai haka zaka samu daukaka ka baiwa Allah matsayin shi ne na ya ga maka umurni kuma kana girmama wanda suka zama masu furfura a tsakanin musulmai ba nan kadai ba annabi ya ce da wanda ya zama ma'abucin haddan alqur'ani ku ne fa duniya annabi ya bar wannan sakon a mutunta ku a daraja ku duk abin da da'a maka in babu mutuntawa kai watsi da shi kana da matsayi kana da fada Allah ma ya mutunta ka balle wani civilian wani halittan Allah a bayan ƙasa ya walakanta ka gabari ka wuce haka dan haka a matsayinka na mahaddacin alqur'ani ka sani a duniya baka da sa'a in za a dauko madaukaka masu arzikin duniya a hada wallahi kana sama da su in aka dauko masu abin da ya shafi mulki a duniya aka hada su ko su nawa ne wallahi a ƙasa da kai suke in ana zama a sama karka yadda ka zauna a ƙasa sai dai a babin tawabi'u saboda qur'ani ya koyar da kai haka kar a suna maka ƴan wasu takaddu ya zama idan ka ya rufe kawai baka jin bari baka tuna abin da ka haddace baka tuna hani da umarnin da ke cikin alqur'ani kana biye wa duniya zaka sha wahala a gaban Allah dan ka dauko lafisin halaka ne saboda qur'ani yana zama hujjatul laka aw alayka ko ya zama ka gabatar da shi ne a gaban Allah ka ci irin wannan agajin da muke ambata ko kuma ya zama na ka je da shi a gaban Allah ya tunkuda ka zuwa ga halaka dan haka ya ku bayin Allah mahaddata alqur'ani ku sani abu na biyu da annabi ya faɗa a girmama ku kuma abota alƙur'ani manzon Allah ya ce ba kowane mahaddacin ba ya zama na wanda ya hadda ba rerawa kawai yake yi ba ya hada da aiki bai shagaltu ya manta abin da ya haddace ba ana ganin shi ana gane cewa wannan mahaddacin alƙur'ani ne annabi ya ce mutum na uku da za ku mutunta ku mutunta wanda a cikin ku ya zama shugaba ne yana mai muku adalci duk shugaban da bare muku adalci ba ba nasin alƙur'ani bane aka ce dole sai kun mutunta shi amma in zai muku adalci ku bashi girmansa kuna mai martaba shi ko da kun fi shi ilimi yau ma haddacin alqur'ani yaga shugaban da yake shugabantansa dole ka bashi matsayinsa kana mai daraja shi saboda yana da matsayi a sama da kai da wannan ne ya ku bayin Allah ma haddata alqur'ani ku sani ku ne alqur'ani yake muku birki kowa yana rayuwa ne bayi da birki bayi da clutch bayi da totir a kafansa wanda Allah ya masa arzikin yake da control a rayuwarsa ake iya controlling ɗinsa mai controlling ɗin shi Allah shine wanda ya haddace alƙur'ani don haka mai haddacin alƙur'ani baya kutsawa kan abin da ya shafi sabon Allah a nan duniya baya kuma kusantan abin da ya shafi munkari da sabawa Allah saboda yana da alƙur'ani mahaddacin alƙur'ani kulli yawmin in ya tashi aikatawa ƙur'ani yakan ce masa bari kuma yana bari saboda ya fahimci abin da Allah ya faɗa kalmomin alqur'ani suna hana shi abin da bai dace ba harfofin alqur'ani suna mata gargadiwa na ka bari sannan ayoyin alqur'ani suna mata tsawa fa ka bari sannan kuma har a yau a cikin alqur'ani akwai alƙawari in ka bi Allah akwai kuma wa'idi na tanadin azaba in ka saba wa Allah a cikin alqur'ani akwai razanarwa da kuma kudaitarwa dan me za ku koma kuna aikata abin da kuka sani Allah yayi jan kunne akai annabi yayi gargadi akai ka san babu abin da zaka samu sai azaba duniyanka da lahira ka sha wahala in kana kwadayinka rabauta duniya da lahira ka bibi abin da alqur'ani ya umurta yace ka aikata annabi ya karantar don ka samu tsira Allah ta'ala muke roko ya tseratar da mu wasiyana ga dukkan duniyar musulunci da musulmai baki daya wanda ya haddace alkur'ani da wanda bai haddace alkur'ani ba wanda ya haddan wani kaso daga abin da yake cikin littafin Allah da wanda ma wata ila bai fara ba wallahi kowa yayi gogari kokarin abin da zai iya na haddace wayannan ayoyi masu albarka wayannan daukaka da wannan matsayi fa da muke fada a baya kai kokari kar a barka a baya kar ya zama na alkur'ani a ce yau din nan baka da komai ko da izo daya kana musulmi kana cikin musulunci da musulmai a ce baka da ko izo daya abun kunyan ya kare akan bawa babu wanda a duniya Allah ya yi shi jaki da keke babu idan kaga baka yi ba baka sa kanka ba yau kaddara kana yi ma baka iya haddacewa ko kuma kana haddacewa yana kwacewa sai Allah ya maka agajin in kana karanta alqur'ani kowane harafi da lada kai yau baka tashi a banza ba an baka lada dan ka go babu hadda akwai ladan karatu gobe ka dawo ka go ka sake zama almuta'abbadu bi tilawatihi karanta alqur'ani ibada ne dan haka baka da faduwa hatta wanda ke karantawa yana wa'in wa'in annabi bai shiru a kansa ba yace lahu ajran yana da ladan da aka yi barwa wa harufan sa ne yana da ladan wahalan da yake sha yayi yayi abun ya gagara amma bai bari ba kar ka bari hatta ya atiya kal yaqin ka ci gaba da koyo ba mamaki kana da rabon izu 20 ka zauna kake da izu biyu a duniya ba mamaki kana da kasan ibu 30 da ka dage ka zauna da izu uku a duniya ba mamaki Allah ya rubuta ka a layin mahaddata kar ka koma baya ya zama na wata ila ka mutu ba mahaddaci ba karka ɗauka tsufa ko rashin lokaci uzuri ne da zai sa a gaban Allah a ce Allah ya daga maka kafa ba kai karatu ba ka sani wasu daga cikin sahabban annabi suna sama da shekara 40 wasu suna shekara 60 alqur'anin yazo musu basu mutu ba face da suka yi hadda da haka niyya ne da dagewa da bashi muhimmanci da kimanta shi duk irin shagulgula da ke kan irin su sayyidina Abubakar fa ba sa fasa zuwa majalisin annabi gaba ɗayan rayuwa sai ya je a yau gobe ya tura makwabcinsa in ya dawo daga neman arzikin shi ya zona da makwabcin ya ce me aka karanta a yau wanda bana nan gudun kada ya zama na majalisin ko rayuwarsa ta kare babu neman ilimi da haka a matsayin mu na musulmai ina mai kiran mu mu yi abin da zamu iya wajen jajircewa kan abin da ya shafi haddan alqur'ani gurgurdan iyawan mu mu sani a yau dama muke da ita gobe rayuwa zai iya yiwa wata ila a samu wani abu na cuta kana da karsashin da ila yanzu kana da daman da zaka iya hadda gobe in Allah ya ga dama ba haka ne rayuwar za ta zama ba ka sani a yau rayuwa ne gobe kuma mutuwa ne ka sani a yau dama ne jibi kuma zaka samu wata ila rashin dama ne don haka ina mai kiran ƴan uwa musulmai mu shagaltu da tamun dama da muka yi a wannan duniya ta hanyar yin abin da ya kamata wajen kusantan karatun alqur'ani da neman kusanci a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah ku sani kuɗin nan abin tambaya ne akan abin da ya shafi lokutanku da ayyukanku da maganganunku akan abin da ya shafi abin da kuka aikata a duniya Allah bai yi tambaya ina me muku gargadi da ku kiyayi yin hijira wa alqur'ani don a ranar gobe kiyama annabi da kansa zai tsaya a gaban Allah ya kai karan bayi bayin nan kuma sune al'ummansa kuma kana cikin su wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takabu hadha alqur'ana mahjura annabi zai ce ya Allah ga wasu dandazon mutane wanda su rike alqur'ani abin hijira sun ma qur'ani hijira ba su da lokacin karantawa ba su da lokacin fahimtar ma'anarsa ko kuma sun fahimci ma'anarsa ba su yi aiki ba kar ka bari Allah ya tsaye da kai annabi yana mai kai karanka zancen zai zama gagarumin da ba za ka iya fita ba ka yi gwargwadon abin da za ka iya mafi karanci a cikin ininka irin yadda ka san dole duk inda hidima ya maka yawa kana da lokacin cin abincin safe da na rana da na dare in ka zama bawa ne makusanci mai neman yardan Allah sai ka haƙura da na rana kana azumi da dai ka karya za kuma ka ci abincin dare in a haka ne mafi karancin lokacin da ka sani ko yaya kake da shi za ka ci abinci sau biyu a rana me hana ka karanta alkur'ani waye yake ganin ba da lokaci don ya ci abinci ya dame shi yake ganin bari ya haƙura da ka gane kana jin yunwa ko yaya ka takura ko a tsaye ne sai ka ci abinci ka gane kana da yunwa kana da ishin ruwan karanta alkur'ani duk yanda lokacin ka ya takura in ba za ka iya karantawa ba ka saurara alal akalli ko kunnawa kai kana ji kana wataƙila ko office ko kana karatu ko kana rubutu ko kana wani wuri ko tafiya kake yi kana da duniyar da zaka saka ka saurara alqur'ani yana da daraja wanda yayi mu'amalanci alqur'ani alqur'ani baya tafiya haka kawai ya bar shi alqur'ani sai ya masa agajin samun wani abu na dausayi na wani abu na rahama na wani abu na jin kai na wani abu na abu ne shafi warkar da cututtuka qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin shiriya ne kuma rahama ne ga mu'minai da haka mu mu'amalanci alqur'ani har yanzu lokaci bai kure mana ba Allah muke roko ya bamu lokaci da zamu shagaltu wajen karanta wannan alqur'ani ba karanta shi kadai ba ya ku bayin Allah mu kasance muna tadabburi muna fahimtar ma'anonin sa muna sa shi cikin ayyukan mu na yau da kullum abinda qur'ani kuma ya karantar da mu mu sa shi cikin aiki yana daga abin da ya ku ‘yan uwa nake kiran kowane ɗaya daga cikinmu mu kusanci wannan alkhairi mai yawa muna masu bashi lokaci da jajircewa don neman yardan Allah mu lizimta wa kanmu a kowane yini za mu samu lokacin da za mu karanta alkur'ani don neman yardan Allah wannan shi ne fa manhajin da Allah ya ajiye rayuwar kowane musulmi a bisa shi dole mu rayu tare da shi muna roƙon agaji a wurin Allah muna neman alfarma da albarkan da ke cikin alkur'ani don samun sassauci akan halin da muke ciki Allah ya sassauta mana Allah ya sa mu iya ya ku ƴan uwa alkur'ani ba abun neman duniya bane abinda alkur'ani Allah ya gaya mana shine wala tashtaru bi ayati llahi samanan qalila kar ku sai da ayoyin alkur'ani akan dan wani daraja dan wani kwabban da ba su taka kara sun karya ba malamai sun yi ittifakin duk duniya ba a yi adadin kuɗin da zai iya sayan wani abu na ayan alƙur'ani ɗaya in ka karanta ba balle a ce kai ba karantawa kaɗai kai ba haddansa kai ba ka da wani abin da za a baka a duniya yawunka ya tsinke ka ajiye alƙur'ani ka bi abin da yake duniya idan kai haka ka shirya ran da za ka gamu da Allah me za ka faɗa masa yana daga a duniyanci wataƙila saboda ba a fahimci alƙur'anin ba wani daga cikin waɗanda suka haddace alƙur'ani da ba su fahimci ire-iren waɗannan ayoyi ba aka ce zo ka karantar mana da iyalanmu ya ce nawa za a biya ni da aka faɗi kuɗin sai ya biya rena da ya tashi kiran kuɗin sai ya kira wasu maƙudan kuɗaɗe masu yawa suka ce ya kira abin da ya kai kamar misalin kwata miliyan ya ce ina fatan in dai kwata miliyan za a biya ni zan karantar da iyalanku ya suka ce kwata miliyan ya ce ya muku yawa ne ya ce to ainihin gargaɗi Allah ya mun wala tasharu bi ayatin lahi samanan kalila in na tashi sai da ayoyin karin sai da su a daraja mai arha sai nake ganin wataƙila barin sai da su da ɗan tsada saboda in ma zai bugu a gaban Allah ya ci da duka da dalili to in ba dan ire-iren wa'annan da suka yi haddan alƙur'ani ba tare da fahimtar matsayin alƙur'ani ba kai ka ce babu hikiman taruwa wuri guda gungu guda a haɗa mahaddata har a ce mutum dubu ɗai har dubu sittin wuri guda ba a bi su inda suke ba lokacin da ake neman abin da ya kasa kasau fa ƙuri'ansu su aka bi yanzu kuma da suka haddace abin da suka haddace suka yi itkaninsa suka yi tilawansa suka haddace suka sashi a cikin aiki nawa za a ba su a ce ana neman su har su bar garuruwansu su je su zauna wataƙila ba a mutunta su ba nawa za a ba su yayi kima suka bar garuruwansu saboda wani abu na duniya gaskiya ni ina ganin wanda ya haddace alƙur'ani ya biye mu wannan kiran kamar wataƙila ya ɗauki abin da ke mai daraja ya mai da shi kaskantacce tukuncinka baya zuwa a duniya matsayinka ya wuce wasa in kai haddan alqur'ani ka jira a wurin Allah duniya ta ga me Allah zai maka ka gane ka fasha wahala akalla ka suranta shekara nawa kai kana haddan waye taba tunawa da duniyar da kake ciki me yasa sai da aka sallami kowani shirme a duniya aka waiwaye ka an kimanta ka da a tashin farko an gane kana da kima da a farkon al'amari aka kira ka aka ce ku da ku da mu fara amma kuma sai aka ajiye ku a ƙarshe sai da ba aka shekara biyu aka waiwaye ku ai ba kimanta ku ba Allah ya sauke ma ya zama ba munafuntan ku aka yi da wani kaidin aka kulla akan ku ba wannan shine mafi sharrin al'amari wallahi ya ku bayin Allah akan irin wayannan abubuwa bani da nasi kai tsaye da ranci abin da za a yi haramun ne kallon hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah babu wasu al'umma gungu guda da za su haɗu don su karanta alƙur'ani amma abin da annabi ya ce a cikin ɗaki daga ɗakunan Allah ya za a haɗa su a stadium wannan kuskure ne yana daga abin da da na yi niyya kar in ce komai a kai in na ji dukkan malamanmu da na bibiya sun yi magana akan abin da ya dace amma akwai points ɗaya biyu zuwa uku zuwa hudu wataƙila biyar in yayi yawa da nake son in haska mana in Allah ya ga dama maganan ya shiga kunnen su su yi gyara idan akwai dalilin haɗa wa'annan mahaddata alhamdulillah akwai nassi na alqur'ani hadisin annabi to kuskure ne ajiye su a stadium saboda abin da annabi ya ce in ana tara sun suna karanta alƙur'anin tara su ake a ɗakin Allah ana da national mosque wanda capacity national mosque ya kai ɗauki wannan adadin a ajiye su a wannan masallacin in ma akwai buƙatan wataƙila wannan masallacin ya kasa a ƙara da wasu manyan masallatai da suke cikin wannan capital ɗin zai ɗauke su to wannan sai ya zama an dace da abin da shari'an Allah ya shari'a ya bi ma'ana shari'an da annabi ya zo da shi ya shar'anta amma kin yin haka tara su a stadium gaskiya kuskure ne dan haka ina mai kira idan organizers din sun ji it's not late for them su gyara suna da wata ila one two days da za su iya correcting kuskuren da suka yi kar a hada mahaddata alqur'ani a stadium wurin kwallon kafa ne a hada mahaddata alqur'ani a dakin Allah shine an dace da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam idan aka yi haka alƙawarin da annabi ya faɗa a hadisin sai ya tabbata akan makaranta illa nazalat alaihimus sakina za a samu nutsuwa amma ina muku rantsuwa da Allah in aka je stadium wallahi ba da a nutsu ba dan Allah ba zai turo da wannan nutsuwan a samu a same ta ba wa gashiyat humur rahma rahaman da take lullube makarantan alqur'ani ba da a same ta a stadium ba saboda annabi ya ce a dakin Allah za a haddace da a je mahaddata kari kan haka shine iya ambaton da za a yi musu a gaban Allah ba za su ci wannan gajiyan ba saboda an aje su a stadium ne me iya yiwuwa hadafin da ake da shi da kwaɗayin da ake da shi ya zama na hadafin has been defeated ba za a samu abin da ake nema ba don haka ina cewa organizers su yi gyara Allah ta'ala ya sa su ji wannan su yi gyara akan haka abu na biyu idan waɗanda suka ƙirƙiri abin Allah ya sauƙi a ce wataƙila ana cewa gwamnati ne lalle ina kiran gwamnati in ana siyasa ba a yi da alƙur'ani wallahi in ana siyasa ba a yi da alƙur'ani za ku iya yin siyasa da kuɗi za ku iya yaudaran mutane za ku iya kome za su ci taliya su zaɓe ku amma in har dan siyasa kuka yi kiran wannan taron to wallahi karayen wannan gwamnatin ya zo na rantse muku da Allah ba a mu'amalantar alƙur'ani da wasa duk duniya babu littafin da Allah ya bashi kariya na musamman shekaru aru aru kaman alƙur'ani babu littafin da Allah ya turo mala'ika daga saman sama ta bakwai ya rika sakkowa yana komawa yana sakkowa yana komawa mala'ikun cikin sararin samaniya ma ba su ji abin da ake saukewa bayan Allah a bayan ƙasa ba sai alƙur'ani babu wanda ya yi mu'amala da alƙur'ani face sai ya samu ɗaukaka in kuka saka wannan abin kuna tunanin siyasa da ku yi to da ku ga siyasa irin na wurin Allah ku cire in siyasa kuka shirya wallahi ya fi muku ku janye ku ce kun fasa amma in Allah kuka nufata kuna neman mu zauna lafiya kuna neman mu da albarka kuka ce da gaske a karanta alkur'ani to abi shawarin farko a mai da al'amarin zuwa ga masallaci kuma ina mai kira in an tashi aka karanta bayin Allah da za su karanta su sanya ikhlasi shi don Allah taimakon mu da za su yi kenan shi ba alkur'ani idan aka ce an kirayi makarantansa duk inda kake tunanin mahaddacin ya lalace kalman bata lalace ba wallahi qur'ani ko da wasa ka karanta ko da kai dan banza ne Allah ya sauke ka karanta alqur'ani ayoyin Allah kake magana da shi sai kaga tasirin ayoyin ko da kai alalata kake balle a dace a samu mai karantawa mutumin kirki yana karanta ayoyin da suka fi kowanne albarka maganan Allah kuna ganin Allah zai bala al'amarin haka gaskiya ina jin kunnan gwamnatin nan da ta ankara wallahi rashin yin wannan abun wallahi ni ana wa fahimtar shine mafi alkhairi akwai abubuwan da za a iya yi mai yawa wanda ake neman albarka in kuma ya zama labudda sai an yi mai sauki a sauƙaƙe wa mahaddatan nan suna garuruwansu a sa su a garuruwan a ce ku zauna ku yi karatun alƙur'anin kusan ɗaya yake da wannan ɗin me yasa sai an yi gangami an haɗu wuri ɗaya idan nufin ba Allah bane Allah ya san niyan kowa ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ya san abin da zuciya ta ɓoye da maha'inciyar ido dan haka in an yi don Allah muna fata Allah ta'ala ya sa a dace nasiha ta ga waɗanda suka yi haddan alƙur'ani da suka shirya za su je mu kan mun kimanta abin da ke tare da mu cewa ba na neman duniya ba ne muna roƙon Allah ya biya mu da irin wannan tukuicin ranar gobe kiyama wallahi mu mun san mun yi dakon abin da na rantse da Allah ko mu guje nema ba Allah zai kawo mana eh wallahi duk mahaddacin alƙur'ani yana daga kaso na musamman cikin halittun Allah Allah ya ba wani dan banza ma yana zaman zaman sa Allah ya hada shi da biliyoyin kuɗi ya je nema wata ilama bai yi wani wahala ba Allah ya danka masa in kuɗi kake nema wallahi kana zaune in dai alƙur'ani ne Allah zai biyo ka da shi mun san malaman mu ajiyar rayuwa da suka karanta alƙur'ani a zaure ko sana'a ko shago ba su da shi sun ci sun rayu haka suka koma zuwa ga Allah ba su mutu saboda yunwa ba dan me yasa makarancin alƙur'ani in an ce kuɗi takaddun banza sai zama idan sa hankalinsa ya tashi yana jin wata kila kan cewa dole sai ya bi kowane irin walakanci kuma zai dauka dan haka nasiha ta ga mahaddata alƙur'anin da suka ji wata kila ba za su iya hakuri ba uzirin da nake ba su akwai dan mafaka babu nasi kuma kai tsaye da zan iya cewa abinda za su yi haramun ne sannan sai da aka dandana musu zafi na talauci sannan aka kira su zuwa ga wayannan kwabban shadin talauci kenan shi yasa annabi yake roƙon tsari game da talauci eh Allah ka tsare mu da talauci talauci ba ta yi ba a wannan halin ka san in kace kar aje wallahi wani sai ya zaga ko ana ki ana ha maza ha mata sai ya je ya karbo ko naira 100 ne saboda yana cikin wani hali da ma ba a waiwaye shi ba da aka san kun wahala sai aka ce to ku zo yanzu an muku kiran kaji ne kur kur kur kur kur za a watsa muku Allah ya baro kansa sanin me za a watsa muku abinda za ku ci ku koshi ne ko abinda za ku ci ba ku koshi ba Allah ya sa kar ku ci abinda za ku yi nadama a gaban Allah amma dai fata na don Allah ku tsarkake niyya a baya na sha faɗa ina fatan mahaddata alqur'ani su mana agajin karanta alqur'ani suna tawassuli da alqur'ani na neman uwa uba zaman lafiya ma wannan ƙasa na faɗa a baya cikin hudubobi mabambanta ina mai ƙara jaddadawa a wannan gaban ko da an shirya don duniya ku kuje don lahira saboda al'umman da kuke ciki suna cikin wani hali bayan matsanancin rayuwa da ake ciki da talaucin da ake fama da shi da rashin tsaro uwa uba da ake fama da shi da miyagu da suka yawaita wa ƙasan suka hana mu sakat don Allah ku karanta alƙur'ani nan ko musaffanta ido sittin ku yi in an ce za a zauna daga ƙarfe goman safiya zuwa goman dare na tabbata mahaddacin da ya haddan kwarai a awa shida zai iya soke alƙur'ani don haka daga nan in ka samu hanya kai ɗan boci ne za ka je abuja kafin ka isa zaka iya yin izu goma in kun kai ku goma ku yi musa fanta da niyan in kun je can ku karasa daga can kuma in kuka je ku yi mana addu'a dan Allah Allah ya mana maganin matsiyatan kasan nan a ko ina suke ku mana roƙon Allah Allah ya mana maganin su wayanda suka kuya da wanda suka fito fili wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ka mana maganin su alfarman wannan alqur'ani da aka shirya za a karanta kurakuran da aka yi kuma ciki ko za a yi muna roƙon Allah ya kauda kai saboda muna tsananin bukatan zaman lafiya in uwanmu da suke wasu sassa da suka gagara samun zaman lafiya ya Allah muna roƙonka alfarman alqur'ani ka kai musu agaji su zo na lafiya Allah ka zauna da kasan mu lafiya Allah ka hada kan ka hada kan musulunci da musulmai ya Allah muna roƙonka yalwata na abin da ya shafi arziki cikin wannan ƙasa ya Allah ka ƙara rufa mana asiri marasa lafiyan cikin mu Allah ka ba su lafiya mu masu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya ka ba mu abin da lafiya za ta ci ta yi sutura da imani Allah ka zauna da kasan mu lafiya ka yi mana albarka muna roƙon Allah ta'ala ya shiga lamarin mu abinda yafi karfin mu Allah ya mana abinda zamu iya Allah ya sanya albarka cikin sa wanda muka gajiya Allah ya agaza mana bayan Allah Allah ya wa kowa albarka alfarman alqur'ani muna masu fata Allah tabaraka wata'ala ya mana arzikin kyakkyawan karshe abinda na faɗi ya zamo daidai ina mai fata Allah ya jama'a mu cikin lada inda nayi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana sako da nake da shi na karshe kai dan uwa murna ne professor Salisu Shehu wanda ya yi abin da haƙiƙa ya cancanci a yaba masa bawan Allah ne mutumin kirki muna masa zaton alkhairi wallahi daga abin da na gani ya turo na invitation card yau din nan a shafinsa yana gayyatar duniyar musulunci da musulmai ƴaƴa ne sun kai mutum biyar zuwa shida nashi tsatsansa wanda suka haddace alqur'ani ka san abin alfahari ne fa alqur'ani muka yi hudu ba a kansa a yau to ya ci agajin yau ƴaƴansa guda shida sun yi haddan alqur'ani tare da cewa Allah ya ce wa laqad yassarna alqur'ana lidhikr Allah ya sauƙaƙe alqur'ani shi yasa kowane yare yana iya yi yau in an ce a haɗu a kan yaren canisanci duk duniya kowa sai ya yi china ai mun shiga uku amma sai allah ya ajiye alƙur'ani ya ce duk duniya su yi larabci su haddace alƙur'ani kuma kowa yana iyawa saboda allah ya sauƙaƙe shi to ba wannan ne abin da ya fi ɗaukan hankali na ba wa'annan ƴaƴa masu albarka sun yi haddan hadisan annabi aƙalla guda dubu ashirin tare da haddan alƙur'ani ban san wani malami a nan boci da ya yi wannan agajin wa addinin allah irin haka ba haddan alƙur'ani ba a gama kuma sannan a yi haddan hadisan annabi sama da dubu ashirin yara sun haddace malam irin wannan abu sai kaje kasar larabawa kake gani ni ban taba dauka a Najeriya ana yi ba wannan ya ban sha'awa naga ya kamata shi kansa uban a masa addu'an alkhairi Allah ya kara masa daukaka ya kara masa haske a rayuwa Allah ya sa ƴaƴan su zama sanyin ido gare shi da dure musulunci da musulmai baki daya abin da ya dauru aka san shi da shi na alkhairi a duniya Allah ya sa ƴaƴan su yi albarka sama da abin da ya samu kuma muna roƙon mu ma da bamu da irin wannan arziki cikin gidajenmu Allah ya mana arzikin samun irin waɗannan ƴaƴa masu albarka dan haka a yau kuma abin da ya ƙara haske ciki shine bayan an yi haddan alqur'ani an yi haddan hadisan annabi sai aka ce cikin su kuma akwai wanda za a aurar kaga arziki kenan nurun ala nure Allah ka mana irin wannan arziki a ce ran da zaka bada yarka aure ta haddace alqur'ani ga wasu adadin hadisan annabi masu yawa ni ban san ko kun gane me nake nufi na farin ciki ba hadisan annabin nan fa ko sahih bukhari 7000 ne da wani abu kaman ka ce fa mutum ya haddace Sahih Bukhari da volume uku ya haddace ɗai ɗai ɗai guda bakwai ɗin nan ya sake haddan wasu guda bakwai ya sake haddan wasu guda bakwai kaman ka ce ya haddan alqur'ani ne akalla sau wurin 20 shine kiyasin da wata ila hankali zai kama ni da ku balle haddan hadisan annabi akwai kalmomin da in ka bo faɗa wallahi sai ka koma marji'i zuwa ga malaman ka su gaya maka yadda ake faɗan kalman ma balle ma'anansa Allah ya ƙara albarka don haka umu ila salatikum yarhamukumullah